أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليهم وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أبلك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى أهله حق قدره ومقداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري wahalil uqdatan min lisani yafqahu qawli dukan godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya ba mu dama da iko muke kawo muku wayannan wa'azuzzuka masu faɗakarwa da tunatarwa da ilmantarwa ta cikin wannan tasha tamu mai albarka insha Allahu a yau ma dai ga mu ɗauke da wani sabon wa'azi na malaminmu wato malam abba wa'azi ne mai bayanin waliyan nan na ashabul kafi a yi sauraro lafiya sannan muna roƙon Allah da ya ba mu ikon yin amfani da abin da malam zai faɗa a cikin wannan wa'azi na yau هذه da ita wannan ilal madinati zuwa ga wannan birni yuqalu ana kiranta innaha musammatu al'ana dardos a yanzu dai birnin ana kiransa da dardos fal yanzur ya duba ayyuwa a zike da ama in ya je waye ne yake da tsarkakakken abinci na halal ay ayyu adama hul madinatu wannan abinci ne a wannan birni na dardos hillan abincin da yake na halal falyatikum ya zo muku birrikin minu da arziki daga gare shi wal ya taladdab amma wanda zai ga birnin fa ya buya wala yiran nabi kuma adan kar wani ya san cewa kun shiga wannan birni sun dauka zamanin na daga yanun su ne innahum in yazharu alaikum yarjumukum aw yu'idukum fi millatihim innahum domin su dinnan in ya zaru alaikum idan sun yi rinjaya a gare ku sun gane ku sun bayyana a gare ku ya zaru ma'anansa wai ba bayyana ne haka ba yanzu misali a kaddare barawo ne a nan garin ya shigo idan an gane barawo wannan ganewa da aka yi ba ya zaru ba ne to amma idan a ce a tare a tare a tare a tare a tare daga nan wuk wani ya kama ka to ya zaru kenan yawa wannan shi ne fasaran ya zaru don ku gani amma dan an ganka ba ya zaro bane ai za ka iya tsira amma lokacin da ana wur wur wur wani ya danke ga ba za ku gudu ba to wannan fassarar sa ya zaro al ya zaro ma'ana wa al galabu ne eh in suka yi rinjaye suka fi karfin ka da karfin tsiya za a gudu suka kama ka to lamari ya baci kana buya kar kai dabarar da za ka yi ga hannunsu saboda lugogin yana raguwa kala kala ai ya zaro alaikum idan suka yi rinjaye akan ku na cewa sun kama ku to lalle lamar ya ɓace yarjumukum za su jefe ku to anan kuma malaman balaga suka ce dukaninsa amune mai ma'anan ka e ya zaharu alaikum ai wanda aka aika ɗaya ne nemo a ce ya zaharu alaika ya ka ce alaikum in sun bayyana a gare ku to kaga mutum ɗaya ne ayi aka aika ko biyu ne to mutum ɗaya ne aya kansa za a bayyana sai malamai balaga suka ce to abin da ake nufi da wannan ai idan an kama ɗayan wannan ai zai fallasa sauran to ya zaharu kenan yawwa shi ɗayan da aka kama zai nuna ina sauran suke gahi nan to kaga ɗayan ya koma ya zama jama'a to ya rujumu kun za su je ku gaba ɗaya ya fitulu hum su kai ku bin rajam wajen jiba au yu'idu kum ko su mai shaku fi mallati kuma cikin addinin da kuke yi su mai da ku addini na kafirci walan tuflihu a yayin walan tuflihu idza nabada to ai ko duk yayin da aka ce sun mai da ku walan tu ba za ku rabota ba idan ai in utum bi in je kun koma addinin su idan awan abada har abadan abada saboda abu ne wanda an rasa lahira baki daya وكذلك آثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بنوا عليهم بنيانا وكذلك هكذا كما بعثناهم كما يند muka tada mutane ashabul kabi a asarna Allah ya ce muka tsinkaye alayhim a gare su qaumuhum mutanen su wal mu'minuna da mu'minai liyalamu domin sa ana sani qaumuhum mutanen nan nasu annawa da Allah ya cewa alƙawari na Allah bilbaji na cewa lalle idan an mutu a lahira zai tada mutum to haƙun gaskiya ne bi da rikin ta wannan ta wurge ana la qadiru kaga sarkin da yake da iko ila ina mati himal mujjatu tawilat ya za barci mudda mai tsawo wai buƙayin ya wanzar da zuwa lahalin ga halin bila giza'an babu kalaci ƙadiran yana da iko ala ihya ilmauta da ya raye da matattu wa annan sa'ata kuma wannan ita ce cewa alaman annan sa'ata ta yin kiyama la raiba fiya wannan babu kokonto a cikin sa fiya daga cikin sa irin din ma'amulan ne na asarana yayin da Allah ya ce ya tanaza'una suke jayayya almu'minuna wal kufaru mu'mine da kafirai bainahum aka kanu su amrahum wannan alamarin su ai amrahum alamarin wayannan samari amr lafatiyati fi bina ya hauli mai cewa za a yi gini a gefen su faƙalu alkufaru su kafiran suka faɗa ibnu alayhima suka ce mi gini a gefansu na wato hasumiya su gina dirihi ne wanda za su yi hasumiya bunyanan gini ya sirrin wanda zai sitirce su baki ɗaya rabuhumu domin ubangijinsu a lama bihim Allah yi ne masani da su to wannan abin da malamai suka gano a nan kaga abin da ya nuna cewa alƙawarin da Allah ya ta yin kiyama gaskiya ne kuma sarkin da ya zaune da mutum ya bai ya sa ya barci ne shekara ɗari uku bai ci bai sha ba to yana da iko ai yana da iko wanda ya mutu a tada hidanan lahira to a wancan lokaci kenan wayannan lokaci al'umman da suke wannan lokaci su sun samu wannan darajar ba tare da ma sai sun yi barci ba a raye ma ba sa ci eh akwai wanda a raye ba sa ci sai dan sun zo cikin mutane suna ci domin kar mutanen su ce ba sa ci kuma garin ibada ya zai musu illa in ba haka ba duk wanda ya karanci littafin itikafin a ruwa kadai ya ya shekara daya tuwo kadai ya ci shekara na uku da ya zo bai ci tuwon ba bai ya ruwan ba kuma ya rayu haka malumin sai na rasulullah ko ba barcin in dai tsoron Allah ya kai tsoron Allah za a tadda wannan matsayin ko ba sai da barci ba su din ba zai yi ba sai da barcin ya zama ba za su ci ba sai barcin ya kare da su sannan a ɗauke musu cin amma da ido da ido ne dole sai sun ci amma al'umma ne muhammadu ko ba barcin ido da ido ma za a iya ɗauke musu cin saboda Allah yana aro wasu yana ba su baiwa irin nan mala'iku suna tarbiyya subhanallahi alhamdulillah zai zama abincin har ila ma sha arabuka to wannan kuma daraja ne mu Allah ya wannan al'umma amma sai kuna karanta tarihin bayan Allah to za ku ga irin waɗannan darajoji da Allah ya musu me kake cewa قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا ne rabu mu ala bihim qala alladhina galabu waɗanda suka bayyana suka yi rinjaye ala amrihim ga lamarin waɗannan samari umar mu'minun su ne mu'minai suka jalla na takizanna wallahi za mu rige alaihim ga gefen waɗannan mutane masjidan gurin ibada yusalla fihi wanda za mu dinga sallah وفعل ذلك سن أيكة ونن على باب الكعب أقوبر كوغن سيقولون سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم سعد سن يقولون وسنا فتانا جدان دنيا قال متنازئون وند سكي جاهية في عدد الفتيتي عدد وإنن سماري في زمان النبي زمان النبي أو يقول بعضهم كوشاين سنا فتاهم سؤلنا ثلاثة أكني رابعهم نوزن كلبهم هي كلام ويقولون ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون بعضهم وسنا شوا خمسة بيرني سادسهم كلبهم كلام سنين نشدا والقولان wannan zance guda biyu li nasaran najrani nasaran birnin najran su ne suka yi wannan shine wani guri ne tsakanin siriya da yaman da hijab nasaran suna zaune a wannan guri su ne suka yi wannan jayayya wa yaquluna sabatun wa thaminuhum kalbuhum to gaji kamsa din sadi zuwan kalbuhum eh rujuman bil gaibi amma duk dai wannan jiba ne ake ga abin da yake boye ai zannan bil gaibati zato ne cikin fakuwa ayin da zo huwa rajin ila qaulain amma za a dawo ga zantukan nan guda biyu an baki da wa nasaba alal maf'ul lahu an masa nasaba ga abin da yake maf'uli ne rujuman ai li zannin zalika saboda wannan zato da suke yi wa yaquluna sab'atun wa ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم wa yaquluna al mu'minuna su mu'mine suka ce sab'atun su bakwai ne wa kalbuhum sa- wato wa saminuhum kalbuhum karan su ne na takwas din su al jumlatu wannan jumla min al mubtada ne wa kabaruhu da labari sufa ce sab'atun na bakwai bi ziyadatul waw da ƙarin waw aka gane wakila wani kaulin taƙidi ne aw adallatu ko adilla ce alalu suke sufa ga saduwa da sufa bil mausubi na abin da aka sufata wa wasa wasa aka sufata mana al'awwali ne na farko rujuman da jifa duna salisu na ukun amma ba a ce rujuman ba dalilin ala annahu madara alaman an yadda da ita wa sahihun kuma ingantacce ne yanzu wannan shine magana na ƙarshe wancan da suka ce uku ne hudu ne to nasara ne suka yi jayayya mu mu ne muka ce a a bakwai ne ashabul kafi bakwai ne karan zuhi ne na takwas to wannan maganar a ƙarye Allah bai ce da lamun rujuman bilgayi ba wannan dan Allah ya ce gaskiya ne idan ka saba ga wannan magana da aka faɗa to yake nan ka bar layi wannan shine na gaskiyar kuma abun Allah ma dama gaskiyar da ƙaryan ai anan ta ƙare in ka duba ka gani malaman ilimi wanda suka yi bincike suka ce to ai dama wutan jahannama bakwai ne aljanna takwas ce idan anan ka saba ka ce ba bakwai bane ka ce ba takwas bane bakwai ne to kana cikin wancan bakwai daga mutum ya saba ya zama kafiri kaga dole wuta zai shiga ka'idan wuta bakwai ka'idan aljanna takwas to da aka zo wannan gefen aka tsaya ko a gaskiya ko a gari Allah ya tace duk din ya hada ya ce hakan yake saba'atin wa saminuhum kalbu dama a daman sarkin guda uku ne a hagun ɗin sarkin guda uku ne nawa kenan shida sun je a hanya sun ɗauki mai kiwo guda ɗaya bakwai shi ma kuma ya zo da kanan da zama da kuma nan kaf ya ƙare shi kenan su takwas ne ko da za ku rubuta sunayensu ku yi amfani da su sunan bakwai ne karan na takwas kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace au allimu auladakum ashabul kahfi ku sanar da yaran ku fa suna ashabul kahfi ka kira yaran ka yana yi yana yi ya haddace in yaro ya haddace suna ashabul kahfi duk bala'i na duniya Allah zai kare shi eh in dai ya san sunan shi kenan annabi yace allimu auladakum azma'un ku yi kokari ku sanar da yaran ku suna ashabul kahfi nan a rubuta yi guda bakwai nan danka ya haddace su kuma ya haddace sunan karanta ba zai yaro yana tayi din nan ka nema masa wani kariya ba wannan sunan da yake kirjinsa to yana nan da kariya ta yi kiyama ko ya ji ko to wannan za ku gani ban sani ba shi sawun ya kawo wannan hadisin ko kuma a can gaba ya kawo ko nan gaba zai kawo to Allahu alam amma dai haka aka nuna mana guda bakwai ne daidai kuma karan yi ne na takwas me kake cewa ban duba riba ma saboda haka samun jumla ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم Mm.
قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل falga ya musu rabbi ala ubangiji shine masani zai dace da iddan mutanen ashabul ka'abi bakwan ne na takwas ne karan nazu to Allah ya sani abinda malamai suka nuna suka ja baya da wannan magana dan a gurin sarkin ma akwai mutane guda biyu wanda su da imanin su ai amma ba a higa kogon da su ba wanda suka rubuta allanan nan guda biyu suna nan ko in ba a yi gara su ba to amma dai imanin suna tare da shi kuma sun yarda da su kuma ka ba su yi ga kogon sun tada wasu ne a kwanci alamu Allah shi ya sani malamai suka kara bincike suka ce to wannan magana da ake nufin Allah ne ya san adadin su akwai wasu halittu ne mai rai a cikin kogon su ma mutanen suna tsaru Allah shi ya bar wa kansa sani amma za mu yi ga shari'i za ku ga sunaye sai mai shari'in ya ce maka da tamlika da marɗunusa da nainusa da saraya- sarayulusa da zunu zunusa zununusa da falaisa da yunusa wa huwa ra'i shine makiyayin wa yasmu kalbin sunan karen nasu kidimeri wakila hamranu wakila rayyanu qala ba'arun wasu malaman suka ce da mu allimu auladakum asma'i ashabul ahlil kafi ku yi kokari ku sanar da ƴaƴanku ba sunayen ashabul kafi fa inna ita wannan suna na ashabul kafi law katabta ala babi dari da za ka rubuta a kofar gidanka lam turak har abada gobara ba zai kona gidan ba wa alal matayi da za ka rubuta sunan ashabul kafi a cikin kayanka na haja lam yusrak barawo ba zai dauka ba wa alal markabi da za ku rubuta yi a cikin jirgin ruwa lam tugurak jirgin ba zai dalmiya ba qala ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi dan abbas ya ce da mu ka wasu asma ala kaga kebe keban sunan ashabul kafi tambawu litis atayya sunan ashabul kafi yana amfani ga abubuwa guda tara lidalabi ga nema duk abin da kake nema to sunan ashabul kafi yana amfani wala harbu da gudu in ka guje in dai da sunan asabar kabi ne yana amfani wali wala dabal hariki da kashe dabal hariki shine kai gobara in ana gobara to ku tabo a rubuta sunan asabar kabi a dakir katan ga kyalle na tsimma ba a takarda ba a tsimma watar ma bi wata danna da a yi kokari a jefa wannan sunan a tsakiyar wutan ta dafa da izinin Allah zaka ji hu kaman ruwa ka zuba zai mutu to saboda haka sai ku wai ba sai ran gobe nan zaka rubuta ba sai ka nemi tsimman ka rubuta sunan ka aji diran da ake gobara sai ka ce don Allah wannan tsimman aje a jefa shi a wutan ana jefa yi kenan an huta da sa ruwa da izinin Allah za ga kuma wutan ta mutu wani bukala a idan yaro yana jinjiri yana kuka to a rubuta suna sabon kafin kamar laya a ɗaura masa zai daina wala ma idan an yi an yi zazzabi ya ki ɗaukewa a rubuta suna sabon kafin a ba mutum ya sha kwa masa laya da shi wale sadai jiri in ya ki ɗaukewa in jiri ne to tashaddu ala arudu la aymani idan aka yi laya a ɗora masa anan in dai jiri ne anan to Allah ya da jirin zai ɗauke hannun dama wali ummu ne ga uwar yara shine kyanda shi ma ɗora yaro a hannunsa na dama walin rukubi bilbarri in mutum zai hau mota ko jirgi ya abin nan ko abin da yadda dai za a hau su doke su ne in da sararin daji ne to abin hawan da aka ɗora su da kare ba za a yi haɗari ba insha Allah walbari idan a kogi na jirgin ruwa aka sa sabu da kabi hima jirgin ba zai lime ba wali hibdil mali idan kana so Allah ya kiyaye ma dukiyarka to rubuta ashabul kafi a cikin dukiyar naka ka ajiye in Allah ya da ko miliyan dubu ne ba dawo bai sai zai dauke ma wannan dukiyar ba wali ne mai akali idan kana so Allah ya ƙara maka hankali to a rubuta mutum ashabul kabi sunayen ya sha wa najatul asimina kuma in dai ka yato zunubi ma wannan Allah zai tsere da kai zaka ka rage saban Allah to Abdullahi da Abbas ya ce sunayen kun ji ababen da suke amfana banda ba abin da bai faɗa ba فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تلتفت فيهم منهم أحدا fala tumari ku daina jayayya fihim daga cikin wayannan bayan Allah na sabul kafi illa mira'an sai dai ku yi jayayya zahiran mabayyani bima anzala alayka da abin da aka sauki a gare ka wala tastafiti ku daina neman fatawa fim daga cikinsu ta ɗabula hutiya neman fatawa minum daga cikinsu min alil kitabu yahudu kar ku je gun yahuda ku ce su ba ku labarin ashabul kabi ahadin ko ɗaya wasa alahu ahalil makka sai mutanen makka suka tambaye annabi an kabaru ahalil kabi yaya labarin ma abuta wannan kogo fa qala yace akbaruhum bihi gada annabi yace gobe zan ba ku labari walam yakun insha Allah hina bai ce insha Allah ba Allah ya manta da ya bana zala sai ayat ta sauka ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله sai Allah ya ce wala taqulanna li shay'in kada ka gaya wani abu li ajali ai saboda dalilin wani abu inni fa'il zalika ce ni zan aikata abu kaza gadan gobe ai fi ma yasqabilu min az-zaman cikin abin da ya gabata na zamani gobe zan yi kaza kar ka faɗa haka illa an yasha Allah ka ce in Allah ya yarda ai illa murta bisan ka cuɗanya bi mashiyati Allah ta'ala da nufin Allah bi an taqulu ka ce insha Allah duk wanda ya ce insha Allah to haka ake so ko mutum ne kuna jira ka ce insha Allah amma da kace in baka ce insha Allah din nan ba to Allah zai iya jarraban ka kamar yadda ya zo a cikin ruhul bayani a ruhul bayani ya zo akan wannan ayar duk wanda ya duba wannan guri zai gani wani mutum ne zai je sai jaki jakin kuma inda ake sai da su juji ne wani juji ne akan jujin ake tara jakuna ga kudin zalibiyu sai zai game da wani ya ce wane na za ka yace zan je sai jaki a ina ya ce a can jujin da ake tara aka ce ka je insha Allah ya ce a ban da bukata insha Allah na san jaki suna juji kudi na yana aljihu to me za nake bukata wani insha Allah la hajjata li an yaqulu insha Allah ya ce ba sai na ce insha Allah ya ce dai bukatar insha Allah ba shi da shi aka ce me dalili ya ce to jaki dai na san suna juji kudi na kuma yana aljihu to me zan ce insha Allah kullum ba wani matsala ai yake nan ana cikin haka Allah ya kofara ya sa kwace kudin bai je can ba sai ya dawo ya ce wani ka sai jakin ya ce insha Allah ban siya ba ya ce yace insha Allah ban siya ba wato insha Allah din ya zama dole yana faɗa ya ka barayin suka yi dariya suka ce ga kuɗin ka eh da yace insha Allah ban siya yake na ba ka ɗau kuɗin haka bai ai barayin suna kusa suna jin sa wuya shi bai ce insha Allah wai da ya dawo yace kai da aka ce baka sai jaki ai sai ka ce ban siya ba to insha Allah din da ya horu yace insha Allah ban siya ba daga nan barayin suka yi murmuri aka bayi kuɗin za ka ce to yanzu ka yarda da insha Allah ai idan ya ce insha Allah ban siya ba sai ta amfani wancan ma kamar cewa insha Allah zan siya to kun Allah ya gane da mu eh kar mutum ba zai ce Annabi Sulaiman alaihi salatu wassalam wata rana ya ce a wannan daren na yau zan sadu da mata ɗari kuma duk sai sun ɗau ciki kuma duk sai sun aiba min da ‘ya'ya maza mayaƙa sai almajirin sai ce annabin Allah ka ce insha Allah wani ruwayan an ce bai ji wani ruwayan an ce a'a dai tunanin sai ya rinjara wani ruwayan dai an ce Allah ne manta da shi bai faɗa ba to dai insha Allah din dai bai zo amma annabin Allah ba za mu ce bai faɗa ba ba za a ce ba da gangan ya faɗa ba ko a ce manta da shi aka yi kamar yadda aka manta da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi ko dai mu ce bai ji ba yake nan a daren ya sada da iyal mata ɗarin a ɗarin ba wadda ta ɗau ciki ɗayan da ta ɗau ciki ma ake nufin mutum ta haifa abin da ake nufin Allah bai yadda ba a ɗarin ma kenan to saboda haka duk abin da za ka yi a rayuwanka in dai abu za ka yi gobe ko an jima kar ku manta da insha Allah kuma duk abin na alkhairi ka ci abinci ne ko ruwa ka ce alhamdulillah kuma duk abin da za ka yi ka ce bismillah idan kai magana mai kyau ko mara kyau ka ce astaghfirullah kuma idan ka ga abin mamaki ka ce la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim idan masifa ya tankaro ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kuma kar mutum la ilaha illallah muhammadur rasulullah ya rubuta harshen ka duk rigimar da mutane suke ka dinga wannan azuci idan kai hiru ba ka hira ka dinga la ilaha illallah muhammadur rasulullah la ilaha illallah muhammadur rasulullah idan mutane suna hiran duniya ka sun kai da kanka kasa ka nan la ilaha illallah Muhammad in ya zauna a zuciyarka to ko bakin baya yi kirjin zai dinga yi kuma ran da mutuwa ta zo ba sai ka tuna da ita ba ita hailala ce za ta tuna da kai to kar mutum ya rabu da la ilaha illallah Muhammad duk in kai shiru ya zama shine a bakin ka kai kai eh amma duk wanda sai ya ba mutuwa zai tuna ya faɗa hailala to ko za ka neme ta ma za ka rasa ta ba za ta amfane ka a wannan lokacin ba don lokacin da za ka neme ta ta gudu to wannan kar ku saki wannan bayanai da na gaya muku kuma ya zo cikin wato tambihul gafilina wa zakur rabbaka idza nasi Allah ya ce wa zakur ambaci ubangijinka mashiyatu muta'allaban biya idza ko da kamanta ai ta'allabu biya wanda ya ta'alla wa yakunu zakaraha ba ko da bayan kamanta ka tana da ita ka zikiri ya mala qauli kamar yadda zaka faɗa tare da qaulin alal hasan wa ghairihi ma dama fil majlis in bai kai magana baka ce insha Allah ba in ji mala Hassan Basri ce in da majalisin kake ko mun tuna ka da ka samu ka ce insha Allah din to kenan kaman dama da farko ka faɗa ne wa kul ase wa kul ase an yahdiyani wa bi li aqrab min hadha rashada wa kul ka ce ase ya yanzu ta an yahdiyani rabi ubangiji na zai shirye da ni li aqrab min hadha ga mafi kusanci da wannan min kabar ne na alal kaji na labarin ma'abuta ashabul kaji fi dalalatin cikin shirarwa ala nubuwati ga annabci na rashadan shine shirya ai hidayatan wa qad fa'ala la haqiqa Allah ya aikata wannan ga sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama wa labisun ولبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا wanda bi su fi kabihim haƙiƙa sun zauna a kogonsu salasamiyatin shekara ɗari a nan kuma dalilin da ya sa aka ce ba a ce wala bi su fi kabi ba fi kabihim a kogonsu me yasa aka dangana musu aka ce i ko gida ne na nan duniya an kaɗan dade a jiki kana cewa ai gida na to bare su dama kogon ma nan ne gun zamansu kuma nan ne kabarinsu a nan ma Allah zai tada su to yi ne Allah ya ce kogon ma ya zama nasu kafihim kogonsu bitanuni da faduwa miyacin din da faduwa sani na shekaru adabi ne na bayani li salasa miyacin wa hadhihi sanawanu wayannan shekaru na salasa miyata inda ahli kitabi agun yahudu ne agun yahudu ne shekara 300 saboda su yahudawa shamsiya suna bin kalanda kaji kalanda da kake gani shamsiya rana ce wata zilil kamariya amma idan bangaren wata ne zai karu alaiha fiye da haka inda al'arabi abun larabawa tis'a sanina ana ƙara shekaru tara wa qad zakartu fi qawli kuma haƙiƙa an yi ambato cikin faɗansa to mu yi bincike akan hakan mu gani me dalilin da in na rana ne shekarun ɗari uku amma in na wata ne shekara ɗari uku da tara ɗin me ake nufi da haka